بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تفريق بإنسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد وجود الله فأولئك هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن جداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذرنا بهذا المعدري وتربي من تزلنا للزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن كفتن ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan rana ta sha takwas ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka ta wannan anguwa ta Biriji, a cikin wannan sura ta suratul bakara akan wannan aya ta ɗari biyu da ashirin da tara kuma aya ya take magana akan mas'aloli dama mun ce hukunce hukunce ne mun shiga hukunce hukuncen saboda haka ayan tana magana ne akan at-talaq tunda an yi magana a baya akan abin da ya shafi jinaye na mata da hukunce hukuncen waɗannan saboda haka to wancan jinin yana da alaka da saki sai ayan nan ta fara magana akan saki at-talaqu at-tadriqu allazi yuraji'u ba'dahu marratan saki wanda ake da iko a ce an dawo da mata kansa shine saki daya zuwa saki biyu wato anan ya ce marratani saki biyu mana wanda ya saki matarsa falahu an yuraji'aha marra saniya yana da iko ya dawo da ita dawa na biyu in dallaka saniya falahu an yarji'aha haka idan ya sake sake ta na biyu nan ma na da dama ya dawo da ita wannan akan saki kenan to menene saki wato ayoyi ne da suke hukunce hukunce kuma hukunce hukunce suke da muhimmanci musamman a irin wannan zamani da muke ciki da muke barin yadda shari'an ta faɗa musamman cikin zamantakewa na aure saki ya kasu kashi uku a wurin malaman masabar malikiya ma'ana akwai sakin da suke kiransa at-talaqu sarih saki wanda yake a fili bayyananne akwai sakin da suke kiransa at-talaqul kinaya saki wanda yake kinaya amma kinaha zahira kinaya wanda yake sarihi wanda ba bukatan ka tambaye shi me yake nufi kawai saki ne sannan akwai nau'i na uku saki da suke kiransa kinaya amma kafiya boyayyar kinaya saki na farko wanda yake bayyananne shine mutum ya ce ya saki matarsa wato ya ce ya sake ta ce misali na sake ki ko ke sakikkiya ce ko ba ni ba ke duk da ba ni ba ke suna sashi a cikin kinaya to waɗannan duk kalma na zahiri da in ka faɗe ta kawai na nufin saki to wannan shine ake nufi saki amma wanda zai saki sakin ba zai tabbata a matsayin saki ba sai ya cika wasu sharuɗa dole ya zama musulmi sharɗi na na ingancin saki ya zama baligi yaro wanda bai zama baligi ba ba zai saki ba ko da an masa aure in yayi saki sakin bai yi ba sannan ya zama akili mai hankali baya cikin tabin hankali ko kuma baya cikin maye a tafiyar wasu masabin mayen da ya kai bai san ma me yake ciki ba to wannan sannan ya zama muktar ba mukra ba da zaɓinsa da son sai wannan sakin ba tilasta shi aka yi ba shi ma tilasta sun kasa shi kashi biyu suka ce akwai tilastawa na misali a zare masa bindiga ce ya saki matarsa to nan ko kafirci aka umurce shi zai yi a baki zai faɗa amma bata saku ba ko tilastawa na iyaye wanda yana tsoron kada bai sakin ba kuma faɗa fushin iyayensa to idan mutum ya cika wannan sharuɗa musulmi ne baligi ne mai hankali ne da sonsa ba tilasta shi aka yi ba ya sake mata da irin ɗaya daga cikin wancan lafuzan na zahiri to mata ta sako ko kuma ya yi amfani da lafazi na kinaya misali ya ce tafi gidanku ko ki bar min gidana ko ta tara ki fita ko ba ni ba ki wasu na sashi a cikin kinaya to duk waɗannan lafuza idan ya faɗe su a wurin malaman malikiya ta saku ya saki matarsa amma za a tambaye shi saki nawa yake nufi banda waɗannan lafuzan akwai aiki misali ya korra daga cikin ɗaki ya kulle ɗakin ko ya korra a gida ya kulle gidan ya turo ta ya kulle wannan shi ma saki ne to amma yana da dama a tambaye shi saki nawa kake nufi yace saki ɗaya ne shikenan saki ɗaya ne to akwai kuma kinaya wacce take boyayya wannan sai an tambaye shi me yake nufi da wannan yana nufin saki ne ko kuma yana da wani tawili wani abu yake nufi ba saki ba to shine misali zai tattara kayanta gaba ɗaya sai ya kai gidansu ko makamancin wannan za a tambaye shi ya me yake nufi da dawo da kayanta a zan canja mata saddin kaya ne kaga ba saki yake nufi ba kinaya ne amma boyayya sai an tambaye shi me yake nufi da wannan to wannan nau'i ukun shine suke kira saki sai kuma a lokaci ɗaya ya ce na sake ki na sake ki na sake ki to wannan har ya faɗa so uku a wurin malaman malikiya ta sako sake uku amma ga wacce aka yi dukuli da ita matar ta tare tana gidansa dama wacce aka ɗaura aure ba ta tare ba ba ta yi dukuri da ita ba idan ya ce na sake ki na sake ki na sake ki har sau uku to saki ɗaya ne aka ce me dalilin ku za ku ce wannan saki ku ce wannan matarsa ne dama kuma tana da iddan da za ta yi waccar kuma Allah ya ce idan kuka sake su kafin ku kusance kafin kusance su ba malakum min da cin da tadduna ba malakum min da cin da ba iddan da za su yi saboda haka tunda babu idda daga zarar ya ce na sake ki shikenan ta fita a lokacin wani zai daura mata aure saboda bai ta tare ba dama to wannan saki ɗaya ne amma kuma ba da iko ya ce ya lalata tunda ba ta dama cikin iddarsa amma wannan matarsa ta gida ta saku saki uku ne to saboda haka akwai matsaloli da yawa akan wannan magana na saki. Sai matsala da ake yayinta yanzu da kuma take da wahalar da mutane, shi ne matsalar mutum ya ce wa matarsa ya sake ta ko ya ce na sake ki saki uku. Wannan matsala tun zamanin sai na Umar jamhur na sahabbai, duk sahabbai da suka kai matsayin fuqaha sahaba wanda suke fatawa a cikin sahabbai don ba dukkan sahabbai bane suke bada fatawa to sahabbai fakihai masu fatawa a cikin sahabbai duka sun ce duk wanda ya saki matar sai ce na sake ki saki uku a kalma daya ta sako sai Abdullahi bin Abbas kadai duka sai na Abubakar Umar Usman Aliyu Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar sai na Umar a duka waɗannan sahabbai Abadul na Abdurrahman duka ya sai na Abdullahi bin Abbas ne yace a to saboda haka yayin malaman malikiya suka tafi kan cewa tunda jamhur na sahabbai sun tafi akan cewa duk wanda ya ce wa matarsa na sake ki saki uku ta saku a lokacin saki uku kawai ta tankiya zaujen gairahu to saboda haka ta saku saki uku ba ni tawili inda mas'ala take ake da matsala ta sa ta shine mutum ya rubuta takarda bai bata ba bai yi azaman sakin ba kenan tana cikin bincike sai da gano takarda ita ta gida ta ce wai ta ga takarda mijinta ya rubuta zai sake ta kuma ni wane waye na saki mata ta wance kaza kaza to wannan ba ta saku ba wataƙila ya rubuta ne ko bai azama akan sakin ba sai ya je ko kuma ta ce ta samu a cikin dusbin tana shara ta ga takarda ta duba sai ta ga yayi saki an sake ta ne to nan bai zama saki ba amma idan yayi azama na saki da niyya da saki a lokacin yana rubuta shi wane wane ya sake matarsa to shi ta saku haka kuma idan yayi aika daga lokacin da ya aika wani kaje ya gaya mata ta wance ta saku to shi daga lokacin ta saku ko da dan aikan bai iso da sakon aikan ba ya riga ya azama ta saku sannan akwai sakin kuma da suke kiransa talaqul mu'allaq bayan wancan sarihi da kinaya sariya da kinaya ba to na uku shine kinaya akwai sariya akwai kafi to akwai kuma mu'allaf takin da ake rataya shi da wani abu shi ma kala biyu ne shine mutum ya ce in kin fita a gidan nan to kin saku ko akan aurenki kina fita akan aurenki to insha Allah sai ta fita ita dama in dai kai ta aliki sai ta aikata tana fita shikenan ta saku ko gobara ne ya tashi a gidan ta fita ta saku wannan duk abin da ka Allah ko kuma in kin je gidan wane kin saku saki uku ko saki daya ko kin saku to shikenan ta saku har ma malaman malike suke ce da zaka sake ta ta sake ta saki daya tana cikin idda kuma dama ka Allah ka cewa idan ta je gidan wane ta saku tana cikin idda sai wani dalili ya faru sai ta je gidan wancan to yanzu dama ga sake daya tana cikin yadda kana daman ka da ita tana zuwa gidan nan to ta kubuce maka saki ukun can ya tabbata dama ka riga ka allaga to wannan shine ta'aliki na farko akwai ta'alikin da ba ita take da iko da shi ba abu ne da yake cikin mashiyar Allah ka je ka rubuta jarrabawa saboda inda yake da confidence abin da ka rubuta sai ka ce in baka ci jarrabawa nan ba matar ka ta saku to wannan malaman malike sai suka ce to daga nan za a dakatar da shi za a raba su da shi da ita ba zai dawo daki ɗaya da ita ba sai an ga ya ci jarraba ko bai ci ba saboda adun ba hannun sa yake ba ba hannun sa yake ba hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake yana cin jarraba shi kenan ci gaba da zama yana faduwa jarraba sakin ta ya tabbata to matsaloli ne masu wahala matsalolin saki suna da ainihin ayoyi na hukunce-hukunce ne saboda haka suna da bayani masu tsawo Allah tabaraka ta'ala ce saki dai at-talaqu at-tadliqu allazi yuraji'u ba'dahu amratani sakin da mutum zai dawo shine saki biyu ma'ana a cikin saki akwai sakin da miji yana da iko ya ce ya dawo da matarsa ta dawo akwai sakin da bayi da iko ya ce ya dawo da ita sai ta gama idda ya shiga layin zaurawa manema idan ta yadda a sake sabon aure da shi idan ba ta yadda ba ta je gidan wani akwai sakin da kuma bayi da iko ko ta gama idda ko ya bayi da iko ya dare ita wannan ma to wannan aya cewa dalal kumar tari shine saki daya ko saki biyu yana da iko tana cikin idda ke da ita sakin da bayi da iko ya ce ya dawo da ita shine sakin da alƙali ya masa in banda saki biyun da muka yi magana jiya wanda in alƙali yayi wannan idan ya cika sharɗin zai dawo da ita in ba waɗannan biyun ba akan ila'i rashin zuwa wa iyalinsa shikenan idan yanzu ya ji zai iya zuwa mata ko alƙali ne ya sake ta to ta dawo ko kuma saki na rashin nafaka na rashin abinci ciyarwa shi ma idan ya zama yanzu zai iya ciyar da ita to ko alƙali ne suke ta zai iya dawo da ita to in ba wannan ba duk sakin da alƙali ya raba aure miji ba da iko ya ce ya dawo da ita sai ta gama idda ya shiga layin manema idan ta yadda ka dawo ko kuma kuli za mu zo kan kuli a gaba a cikin wannan aya to shi ma kuli ba da iko ya ce ya dawo da ita sai dai in ta gama idda zai nema in tana so da dawo in ba ta so shikenan wannan shine nau'in da mace ba za ta miji ba da iko ya ce ya dawo da matarsa sai ta gama idda ya shiga manema sai nau'i na uku na bainuna kubura idan mutum ya saki matarsa saki uku to wannan kam bayi da iko ya ce ya da ita yanzu da take cikin idda haka bayi da iko ya dawo da ita idan ta gama idda hatta tankiya zaujan gairahu har sai ta auri wani miji daban kuma za ka usailata kamar yadda za mu samu a karatunmu na gaba to waɗannan su ne nau'in guda uku da miji wanda yake da iko da wanda baya da iko akan dawo ko kome ga iyalinsa To Allah ya ce, sakin da mutum yake da iya kobe shi ne saki biyu, ɗaya ko biyu. To, idan mutum ya yi saki biyun, ya ƙara da da ita Allah ce, tufa imsakun, fa alaika imsaku hunna ba da hu, ai ba tsara usali. Wajibi na kan ka rike ta da kyau bayan wannan saki biyun. Laisa illa imsakun fakat ba abin da za ka iya hire ka rike da kyau, saboda idan ka kuskura aka yi ɗaya to ta kubuce maka. Aka cika ta ya dawo ku ta kubuce maka. Allah ya ce imsakun bi ma'rufin ka rike ta da kyau min gari bararin ba tare da cutarwa ba. Kada ya zama an rike ta kuma ana cutar da ita. Kuma a kiyar sake ta saboda an san saki ɗaya ne saura. A'a ba tare da cutarwa ba. Au tasrihun bi isani. Ma'ana ko ka sake ta shikenan ka bar ta tafi irsalu lahunna bisani laqaratun ukhra abattaha idan ya ƙara wani saki to shikenan ya nisanta ta da kansa ya zama talaqul batti ya zama bashi ba ita ya zama bashi ba ita wannan ma yana daga cikin maganar da malaman malike suke cewa idan mutum ya ce wa matarsa na sake ki saki daya daga yau ba ni ba ke to ƙarin maganar da ya ce ba ni ba ke din nan to ya tabbatar da saki uku ne amma da yace ya sake ta saki ɗaya shiru to shi kenan saki ɗaya ne amma ya ɗaura da cewa ba ni ba ke to shi kenan ya ƙara ya yi batta kenan ya yanke ta ba ita ba shi har abada hatta ta kiyar saujan gaira har sai ta aure wani miji daban a in za da ukura fakat abatta idan ya tsara wata raka'a wata talaka wata saki daban to hakika ya nisanta ta wala yahillu lakum ayyuhal azwaj ya ku mazaje ku ji bai halasta ba a gare ku an takudu mimma ataitumuhunna min almuhuri shay'an ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka bawa mata na sadaki ko kayayyaki da kuka musu bai halasta ba a gare ku bayan ka sake ta kuma ka je ka zazzabi tura min zayin ta sabbi ka dauka ko ku ɗauki wani abu daga cikin abin da kuka musu yace bai halasta ba Allah ce bai halasta gare ku ba ala juzu lirrajul an yatlaqa imra'a wa yaqulu shay'an min mata'iha bai halasta miji ya saki matarsa ba ya je ya ɗauki wani abu daga cikin kayanta inda ka riga ka bata ko mota ne to shikenan za ta tafi da motanta kar kai ta wani ya sake ta sai sa aka cire tayin motocin gaba da aka dora mota akan duwatsu kana sakinta to shikenan ba a yadda ka kaɗo wani abu ka ɗauki wani abu daga cikin kayanta ba. To ya kunshi min matayi ha allazi aba hala qabl wanda daga cikin kayanta wanda a baya datan ya bata. To kar ya ɗauka kar ya ɗauki wani abu daga cikin waɗannan kaya. idan kuma ya dauka wasu daga cikin malaman alkiyar suka ce to yayi kulu yayi zobe bai da iko zai ce ya dawo da ita ya zama kuli bayan ya take ta kuma ya kwashe kayanta illa an ya kafa azzaujan Allah ya ƙima hududallah sai dai idan su ma'auratan suka ji tsoro ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba idan suka ji tsoro ba za su tsaye da dokokin Allah ba illa idza kana sabu talaka annahu ma kafa min annahu ma la yuqimu dullah sababin abin da yasa aka yi sakin suna tsoro ba za su tsaye da dokokin Allah ba saboda saki yakan iya hau dukkan matakai abubuwan shari'a zai iya zama saki ya zama wajibi dole sai an yi wannan sakin zai iya zama mubahi halas ne zaka yi zai iya zama makaruhi ba a so ka yi shi zai iya zama haramun saboda cutarwa da zai faru idan kai wannan sakin inda zai zama wajibi shine ba ta ibada misali ba ta sallah duk abu na addini ba ta yi sannan kuma suna kokari ta ja ka akan rashin bin Allah tabaraka wa ta'ala tana shaye shaye tana kaza kuma kai ma tana kokari ta juya ka ka koma yadda take to don ya zama haka saboda tsoron kada ta shafi addininka to anan saki ya zama wajibi ne a gare ka ka sake ta. Idan kuma ba wannan ba, to zai zama mu bayi halas ne, za ka yi. Idan kuma sake in ka yi shi zai haifar da cutarwa, gare ta, ko ga abin da kuka haifa zai cutar da shi, to nan kuma sakin haramun ne ka yi shi. Kuma kai ba wani cutarwa tare da kai in ka ci gaba da zama da ita. saboda haka Allah ya ce idan ka ji tsoro ba za a tsere dokokin Allah ba a to shikenan illa idza kana sabu talaq annahu ma kafa Allah bi madudillah wa in kiftum Allah ya Allah ya qima hudud Allah idan ka ji tsoro cewa ba za su tsere dokokin Allah ba fala junaha alaihima babu laifi a gare su fi maftarat bihi cikin abinda ta fanci kanta da shi wato abin da ta yi kulki da shi saboda tana ce idan ta ci gaba da nawa da shi ba za ta ci gaba da samun biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ba za ta iya masa biyayya ba ko za ta na saba wa Allah saboda tana zamanta da shi to shikenan sai ta fanci kanta sai ta yi kuli me ake nufi idza kana rajul la yuridu talaq imra'atahu idan mutum namiji ya zama baya son ya saki matarsa wa muratu nashadat wa abad baqa'u ma zawji ita ko mace ta kangare ta ƙi ta zauna tare da shi ta cigaba tare da shi ta taƙaƙa annahuma ajaza an yi gawa tozilla har aka tabbatar cewa sun gaza ita za ce ba za ta dawo ta masa biyayya ba shi kuma ya ce ba zai sake ta ba zaman da za a yi dole ba za a bi dokokin Allah cikin zaman ba to idan lamari har ya kai ga haka ba za a iya tsayawa a bi hukuncin Allah dokokin Allah ba zai baka a cikin zama da wurin ma'an tare to fa yujuzul khulf an taftadi almar'a nafsaha min albal to anan ya halarta ayi kuli me yake nufi da kuli yace shine matar ta fanci kanta a wurin mijinta ta fanci kanta a wurin mijinta ta biya shi kudi take yi ya sake ta kamar yadda ɗaya daga cikin matan sahabbai wacce ake matar Sabit ibn Qais Allah ya kara mata yadda ta zo ta samu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ana zauji la anqu minhu dinan wala shay'an wala aqumu bil wajib alayhi illa anni lama utahibbu ta ce ya ma'aikin Allah mijina ba na aibata masa ɗabi'arsa ko addininsa yana da halaye masu kyau yana da addini mai kyau amma ina tsoro walakin ni akarar kufra fil islam ina tsoron butulcewa a cikin musulunci kafirci a cikin musulunci ta ce ba zan iya tsaye da haƙoƙinsa ba ko ba na jin ina ƙara ba zan iya ci gaba da sonsa ba kawai na ji na tsani zama da shi kuma in na ci gaba da zama da shi ba zan iya ba shi haƙoƙinsa ba ba zan iya masa biyayya ɗari bisa ɗari ba shikenan faqala amma sabab fi zalik manzo Allah ce to me dalilin haka me yasa haka ya faru me yasa yake jin ba za ki iya ci gaba da zama da shi bakki son sa qalat la shay tace ba komai illa anni ra'aytu muqbilan ma asabi fa nazartu ilayhi fa idha huwa aktaruhum wa akbaruhum wajan ba abun da ya faru kawai dai na ga yana tafiya da abokansa sai na ga ya shiga jatta a cikin su sannan ya fi su muni daga nan kawai ya raji na tsane shi a ta ce abinda kawai ya faru kenan walakin nima ratu fi shay'an yunkaru illa anni la afqamahu sai dai bayan wannan ban ga wani abu da ake kiya wurin sa ba kawai na ji ba zan iya ci gaba da zama da shi a haka ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asdaqaki bil asdaqaki bi malin Allah sai tambayta ya baki sadakin dukiya ne qalat na'am asdaqani bi hadiqati nakhlin lalle ya bani sadaki lambun dibino gona cike da dibine shine sadakin da ya bani sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye yace mata raddi ilayhi hadiqatahu ki dawo ki dawo masa da gonansa shikenan faraddada riqatu ila zawj sai da dawo da gonan zuwa mijin wa billiqad hadha huwa asal fi khul sai ta saku wannan shine asali a cikin khul'u a lokacin take ma idan an ce ta ƙara akan gonan za ta ƙara to wannan shi ake kira kul'u idan mace ta ce ba za ta iya zama da mijinta ba to shikenan sai ta yi kul'i sai ce to lokacin da na aure ki na kashe dubu ɗari kaza yanzu kuma in zan aure mace yana kashe miliyan kaza saboda ki biya ni miliyan kaza ba dole sai sadakin dai saboda sadakin da ka bata shekara goma baya yanzu bai kai rubu dinari ba ko bai kai abin da ake bada sadaki ba yanzu sadaki ya kai dubu ɗari lokacin kuma ka bata dubu goma kaga ba zai iya ce ta dama da dubu goma ba a'a sai alƙali ya yanke mata ta kawo kuɗin da za ka yi auren wata da shi shikenan ta sako ta fita kuma baka da iko a lokacin ka ce ka dawo da ita sai dai in ta gama idda ka zo ka nema kuma in tana so ta ƙara dawowa shikenan to yace wannan shine asalin kulu tilka hududullah waɗannan abubuwa da aka ambata waɗannan hukunce hukunce na saki Allah ya ce dokokin Allah ne fala ta duha kada ku yadda ku ƙetare waɗannan dokokin Allah, kuma faman ya ta'adda wuriyar layi duk wadda ya ƙetare dokokin Allah ta baraka tara waɗannan dokokin Allah da aka faɗa, mutum ya yadda ya ƙetare su, to fa'ula ya kawo zalimun. Waɗannan masu ƙetare dokokin Allah su ne azzalumai, ma'ana wanda suka zalunci kansu baka zalunci kowa ba. ƙetare wannan dokoki na zamantakewa na aure, illa ka zalunci kanka ne, saboda da wannan ƙin bin dokan zai jawo maka ya tafiya cikin azaban Allah, Allah zare mu.
فإن أغلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون wannan aya ci gaba ne akan ayan da muke ciki dama Allah ya ce talaku marratani saki biyu ne su ne wanda miji yake da iko yace ya dawo da matarsa to idan akan biyun nan ya ƙara sake ta to fala ta hillu lahu min ba'du bayan wannan saki biyun ya ƙara saki ɗaya to anan ba ta halasta gare shi ba ba za ta sake halasta gare shi ai ba da talqatu salisa bayan ya sake ta saki na uku ba za ta halasta gare shi ba sai yaushe za ta halasta hatta tankiya zaujan gairahu ai ta tazawwaja zaujan gairahu har sai ta auri wani miji daban wanda ba shi ba kuma don ta aure wani miji waya da ha sai miji na biyun ya kusance ta kafin nan ta halasta ga mijin farko amma idan ba haka ba ba za ta halasta ba sannan ba shi bane zai nemo wani ya ce to malam wani na sake mata na sake uku zan baka kuɗi ka biya sadaki ka aure ta idan ka aure ta sai ka sake ta sai in dawo da ita to idan yayi haka wannan abin da yayi bai halasta masa a bai halasta masa wannan matar nashin ba ko wancan ya aure ta ya sake ta bai halasta saboda muhallin ne shi ya nemi halasta sannan kuma da wanda ya halasta da wanda aka halasta musu duk hadisi ya la'ana a kansu saboda haka ba yadda ka nemi wani ka ce ya aure ta ya sake ta sannan abun nan ba wannan ma akwai hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito yace an karbo ruwaya anna imratan min as-sahaba jamilatan jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata mata daga cikin sahabbai kyakkyawa ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai tace ya Rasulullah inna zawji dalaqani talatan wa batta dalaqi mijina ya sake ni saki uku kuma ya nisanta saki saki uku kaga mun nisanta bayan da za in koma gidansa wa zawwajani rajulun akhar sai da na gama idda sai wani namiji daban ya aure ni fawajattu la yaqdiru an yatini an yatiyani sai na samu shi na biyun da ya aure ni baya da iko baya iya zuwa mini fa inna ma hu fa inna ma mahu mislu adabati thawb domin abin da yake da shi kaman jelan mayafi ne burgo ne kinaya ne akan al'aurarsa baya da komai baya iya komai saboda haka yana nan kaman jelan ainihin wato mayafi, ƙarshen mayafi haka, ba iya komai. Maza Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, turidin al'auda ila zaujin lazi a batta balaguki manzala ce, kina son komawa gidan mijin da ya sake ki ne saki uku? Ta ce, a ce aito ko hakan ne ma, hatta ta zuki usailatahu ya zuku usailataki. sai ya ɗanɗani zumanki shi wannan miji da yake ce baya iya komai sai ke ba kin ɗanɗani zumanki zumansa ma'ana sai ya kusance ki shikenan ya ni aljima fatat fi gadin ba shi gari sai ta ƙara dawowa faƙalat a da ƙara dawowa faƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama kunta taqul li zaqa minni wa zuqtu minhu abin da ka faɗan ya afko ya danda yana dandane shi. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ah ka zaba qaulukil awwal a inna ma ma hu mislu da bisab wannan magana da ka faɗa to ya karyata maganar ki na farko ai kin ce bai da komai abin da yake da shi bai fi karshen mayafi bane kawai ba yi komai to kuma yanzu kin ce zaka usailata ki wa ziktu usailatahu kin ga kenan maganan ki ta yanzu ta kare ta maganan ki ta jiya saboda haka a zauji san lazi iddat annahu ajizun an aljima qala ya rasulullah mijin yana zaune a wurin dama akai na jiya yana nan kuma akai na yau mijin da ta zo jiya tace masa gashi ya gaza yau kuma ta zo tace gashi yana zaune a wurin sai yayi magana inda ya zo gaban alƙali to ba kowa zai faɗi abin da ke gare shi ba zai matarka ta kai ƙara akan abu kuma ta yi bayani ne kuma kai shiru ba shikenan sai magana sai yake cewa ma akzaba abun mamaki irin wannan ƙarya nata inni an faduwa ka nafdil adili a sai yace wallahi idan ya rike ta kamar yadda mai jiman fata yake wa fata yake mata saboda haka mamakin irin wannan ƙarya ina jeme ta kamar yadda ake jeme fata sai na sallallahu alaihi ta dariya har san da rufe bakin sallallahu alaihi wasallam ana nan ana nan shi wannan miji sai gashi ya zo da yaya biyu da suka haifa da ita a hazani waladani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan yaya guda biyu yace wannan yaya guda biyu ne da na haifa da ita da nake cewa ba na iya komai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hazani waladani ashbahu bi abihima waɗannan ƴaƴajo suna matuƙar kama da babansu min al kamar yadda hankaka take kama da hankaka haka wannan yaya inda ga babansu haka suke to amma duk da yayin biyun nan da aka samu fa wani ya kana tuhibul auda ila zawji al-awwal tana so har yanzu ta koma zuwa mijinta na farko nan ne malamai suke cewa a wanda duk ya auri matar wani wanda ta fita gidan wani musamman in talaqul batti ne to har abada kai bata son ka zaka ci gaba da zama da wacce bata son ka ne kullum wani abu ya faru za ta ringa tunawa tsohon miji za ta koma gidan tsohon ta- tsohon mijinta to saboda haka har yanzu suna son komawa fama na har rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya hana ta ce ba za ta koma ba har manzon Allah yin tigali ya koma ga Allah bata hakura ba tana son koma gidan tsohon mijinta fatar shi zama na Abubakar ya zo zamanin sai na Abubakar ta same shi ta ƙara koka masa cewa ita fa mijinta nan a raba musu aure take so kawai inda shi ya ƙi ya sake ta dole sai alƙali ne shugaba zai raba auren ta zo wurin sai na abubakar famana abubakar sai na abubakar sai ya ƙi shi ma sai ina nan lokacin da manzo Allah ya kunce kan ku saboda haka bayan da za ki ci gaba da ki hakuri ki ci gaba da zama da mijinki ah bata hakura ba sai na abubakar shi ma da ya koma ga Allah ta ƙara dawowa zamani sai na abubakar ba sai na umar da ta zo turin sai na umar to dama sai na umar shi kamar yadda muka faɗa ba shari'a tana tasiri a kansa mai zafi ne fadarat sai ta hadartu majiki lil rasul sallallahu alaihi wasallam wa ali bakar wa in aradti auda ila zawjiki awwal la arjumannaki ina nan lokacin da yake zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ki yace ki cigaba da zama da mijinki ina nan yake zo wurin sai na bakar ya hana ki wallahi idan ka ƙara cewa kina so ki koma mijinki na farko sai na jefe ki rajamu zan miki sai na umar sai ya gaya mata haka sannan fa ta haƙura yanzu kan ta san sai na umar ba wasa manzo Allah ya hana ki abubakar ya hana ki yanzu kuma ki ƙara dawa in kin ƙara dawa kace mijinki na farko za ki koma sai na jefe ki shikenan sai ta haƙura to saboda haka idan shi wanda yake da saki biyu yace fa in dallaka a fa in dallaka zauji sani idan shi miji na biyun ya sake ta wancan mijin farko ya sake ta saki uku ba ta halarta ta koma ba ya ta wani miji kuma ya zauna da ita ya rabu da ita to shi miji na biyun nan idan ya sake ta to fala junaha alaihima az-zawjatu az-zawjatu wa zawjul awwal babu laifi akan su ita matar da mijinta na farko an yi taraja ilan nika ba laifi su koma da su mai da aurensu idan dai lafiya lafiya mijin ya sake ta ba wai mijin da aka je aka samu aka biya shi aka ce ya aure ta saboda ya sake ta ba ta koma gidan mijin farko to idan lafiya lafiya mijinta ya aure ta sannan ya sake ta na biyun ya aure ta ya sake ta to shikenan idan suna son kome za su koma amma in zanna ne kima hududallah idan suna zato sun tabbatar za su kiyaye dokokin Allah da da suke zaune aka yi saki ɗaya aka yi biyu har aka yi uku to yanzu idan suna ganin za su yi biyayya wa Allah haka ba zai ƙara faruwa ta tare da su ba kuma ƙa'ida shi yasa ake gargadi akan saki uku duk lokacin da aka yi saki uku sai Allah ya jarrabi ma'auratan da sun komawa sai Allah jarrabe su da sun ame da wannan auren ko ba hali shari'a ba ta dama ba da dama ba dalili a zamanin sai zamanin laraba kafin zuwan musulunci suna saki ba iyaka mutum ya sake mata tana cin idda ita kusan gamawa ya ce ya dawo da ita yana da ya ƙara sake ta ita wahalta ita wahalta mata Allah sai ya sa talaku maratani sakin da zaka iya dawowa saki biyu ne idan kai na uku baka da iko shikenan igiyan ta yanke to saboda haka sai idan suka tabbata za su da dokokin Allah waɗanda aka ambata wa tilkal almaskurat waɗannan dokokin Allah da Allah tabaraka wataala ya ambata waɗannan abubuwan da Allah ya ambata hududullahi dokokin Allah ne tabaraka hududullahi dokokin Allah ne tabaraka wataala yubayyinuha liqaumin ya'lamun Allah yana bayyana su ga mutane da suka sani saboda su kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala su zauna zaman aure zaman ibada ne su kiyaye dokokin aure a zauna a kiyaye waɗannan abubuwa musamman lamarin sakin nan musamman lamarin saki da yawa mutane suna shakan matan su san sun sake su ba saboda saki na kinaya da wurin malaman malkiya daga zarar mutum yayi kinaya sarihi to shikenan bai da bukatan ya ce a ba saki nake nufi ba saki ne kawai sai dai a ce masa tambaye nawa kake nufi saki ɗaya kake nufi ko biyu ko uku amma ta saku saboda haka yace wannan dokokin Allah ne Allah yake bayyana su ga mutane waɗanda suka sani saboda su kiyaye waɗannan dokokin Allah tabaraka wa ta'ala
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سربوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم a har yanzu dai muna cikin waɗannan hukunce-hukunce na zamantakewa na aure. Allah ta baraka ta ce fai za ta laktumun nisa idan kuka sake mata fa balagna ajalahunna qarab na yinki da iddatin nan suka kusa su gama iddan su to fa amsiku hunna ku dawo da su ku hakuri ka dawo da ita ta kusan gama idda kar ka bari sai ta gama yanzu kana cewa ka dawo da ta shikenan ta dawo kamar yadda muka yi magana jiya kana amma na so ka sa shaidu cewa ka dawo da ita to ku dawo da su amsiku hunna bi an turaji hunna qabla an yira iddatuhunna iddatihinna ku dawo da su kafin su gama iddan su bil a, bi ma'rufin wato min gairi dararin kenan da kyautatawa ba tare da cutarwa ba aw sarrihunna bi ma'rufin ko ku bar su da kyautatawa shi ma ai turku wannan zaka iddatuhunna idan ga iddatun banat ku bar su har su gama idda idan ba ku so ku dawo da shi kenan ku bar su har su gama idda to suna gama idda kuma ta nisance ka yanzu kam baka da iko ka ce ka dawo da ita sai dai ka shiga layin manema in tana son dawowa gidanka nan kuma tana da zabi amma lokacin da bata gama idda ba in ka ce ka dawo da ita shikenan ta dawo bai da sai ita kuma bata bata yadda bata dawo ba a kana dawo da ita shikenan ta dawo dama kuma shari'a barin shari'a ne yasa ake ta wahala dama shari'a bata ce ta bar gidanka ba muddin da laqur raja'i ne tana gidanka dama tana idda shikenan sai ka ce ka dawo da ita kana dawo da ita kuma ta dawo saboda haka a wala tumsikuhunna birraja diraran kada ku dawo da su ku kame su da wannan komen ka ce ka dawo da ita diraran don ka kirar da ita lakin raja fil sulh fakat a sai dai dawo da ita na sulhu na sun zaman lafiya amma bari ka ce shikenan ba abubuwan da ake faɗa kenan dangin su da ita duk abin da take faɗa ba na sake ta to bari na dawo da ita za su gani bari in yi maganin su to ba don haka ba ba don ka zalunce ta ko ka cire da ita don dawo da ita ba don sulhu da zaman lafiya fakat wa amma raja fil qasdi darar fala taf'aluha amma ko me da zaka yi don ka cutar da ita ka ci mutuncinta wannan gargar kar ku aikata kar ku yi kome don cin mutunci a litata du alaihinna don ku wuce gona da ku yi ta'addanci a kansu kada ku yi haka ku yi komai don ku yi ta'addanci a kansu bil jahila ibtida'i wa tadliki wa tadwir al hafsi ko don ka jawo ka ringa cutar da ita ka ringa gallaza mata har ka jawo ta ce to shikenan yanzu kam kana so a sake ta dore sai ka ce to a je wurin alkali shikenan a ce he an biya kuli ita fa shi kanta da ba na sake ta ke ta kuna min surutu to shikenan bari na dawo da ita ka dawo da ita ka ci gaba da gallaza mata tana jirawa sai ta ce yanzu tana so a sake ta tana so a sake ta to shikenan ki biya kuɗin kiyayya kuɗin kuli to kar ku yi haka Allah ya ce kar ku yi haka don ku tirar da su ku jawo sun yi kulu sun fanshi kansu a wata dalil ko kuma ku ƙara sake sun bayan kun dawo da su din li a wata dalilu a hafsi ko kuma ku tsane ku tsawaita tsare sun da ka sake ta ka dawo da ita kuma bayan ka dawo da ita ƙara sake ta kana tsawaita mata zaman da take ba tare da miji ba to kar ku yi haka Allah ya hana waɗannan abubuwa gaba ɗaya ce kar ku yi haka wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu to kare ga kaman ita yanzu ba ta da shi yake da iko akan auren kaza kaza ba ta da ƙarfi to ya sani Allah yana da ƙarfi shi kansa ya zalunta ba ita ya zalunta ba bi ta'ridi ya ila azabillah saboda ya bijirar da kansa zuwa ga azaban Allah ya ja wa kansa ne zai fada cikin azaban Allah saboda wannan cutarwa da ya mata wala tattakizu ayatin lahi huzwan kada ku riki ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama abun izgili ta yaya abun izgili bil mukhalafati kun sani waɗannan dokokin Allah ne tabaraka wa ta'ala to kar ku rike su ainihin abun izgili ya zama kuna kuna sabawa waɗannan dokokin Allah din tabaraka wa ta'ala ya zama ba ku bin waɗannan dokokin Allah din a'a ku kiyaye dokokin Allah ma'ana ku yi biyayya da waɗannan hukunce-hukunce da ake gaya mana bi mukalafati ya karku rike su abin izgili da saba wa dokokin Allah waskuru ni'matan lahi alaikum ku tuna niman da Allah ya muku bil islami da musulunci da ai ba ku samu musuluncin ba wa kuntum ala shafa furtin minan nari fa anqadhakum minha da kuna bakin gaban wuta ne an kusan fadawa saboda an kasance a fi zulmin wa zulmatun a cikin duhun zalunci duhun kafirci duhun jahilci amma manzo Allah ya zo da musulunci ya tsamo ku daga fada wuta to ku tuna nimar Allah da ya muku ya ba ku musulunci in ba don musulunci ba da ba san ina kuke ba yanzu saboda ku tuna nimar Allah da Allah ya muku bil islami wannan nima da Allah ya muku na musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi ku tuna niman Allah da abinda Allah ya sauka muku littafi shine alqur'ani wannan alqur'ani nimomi ne da Allah ya saukar muku tuna wannan nimomi da suke cikin alqur'ani Allah yake ce muku yi kaza ku samu lada kaza ku bar kaza ku kiyaye kaza kar ku aikata saboda ku tuna wannan nimomi na Allah tabaraka wa ta'ala a wal hikimati ku tuna hikimomi ma fi min al akam hukunce hukunce da suke cikin alqur'ani ai hukunce hukuncen ana kawo su ne qur'ani ana kawo shi ne ba don a karanta kadai ba idan mu musulmai idan ba ma biyayya qur'ani mun rena qur'ani qur'ani ya ce kaza ba mu aikata ba ce ba za a samu ni mafaka bane ba za a samu ni an gaya ma ga abin da Allah ya ce amma kana neman wani mafita wani mafita kuma ya saura bayan Allah ya yi magana ai dole ai biyayya kawai in Allah ya fada saboda haka in ya zama musulman ba ma bin dokokin Allah to ya yake so kuma wanda ba musulmi bai kalli Qur'anin naka amma mu ba mu yi biyayya ba sai an jira ta walakanta Qur'ani a tashi ai ta kone kone wanda ma ba yan addinin ta ba su ba san ma ba sun saka ba a zo a sauka kansu bai sun rena Qur'ani alhali kai ka fara rena Qur'ani Qur'ani ya ce ayi kaza ga dokokin Allah ya shimfiɗa su na zamantakewa na aure da sauran rayuwa duka ka yi kai biyayya baka biyo abin da Qur'ani ya faɗa ba ka wulakanta Qur'ani ka dauki alqur'ani abin izgili shine duk abin duk wanda yayi wani abu yakan hado shi da manual da ake amfani da wannan abu idan bature yayi abu zai hado ma da manual ya zaka yi using wannan abu ya zaka amfani da shi to Allah da yayi mu ya hado mu da alqur'ani shi ne manuwal ɗin rayuwarmu. Ga yadda za ku rayu, Ƙur'ani yana gaya muku. Ga yadda za ku yi zaman cikin gida, ga yadda za ku yi zama a waje, ga yadda za ku yi kaza, ga yadda za ku yi bada komai na rayuwarmu, Ƙur'ani bai bar mu haka ba. Ba abin da ya bari, ma farna fi kitabin shai, ba abin da Allah ya bari a cikin littafi. Duk yadda za ka rayu, yana na cikin Ƙur'ani. Saboda haka mai alari ya ce masa, ya ce maka, wala ilaha illa huwa yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman Allah fihi. Duk aiki da ka gani, duk wani abu da gani bai halasta ka aikata ba, sai ka tambaya. me hukuncin Allah cikin wannan lamari wannan abun kan ya yake ne ba wai garin zamantakewa na cikin aure bane kace ai kai ne oga kai ne mai gida saboda haka inda yake so zaka yi a ba yadda yake so ba yadda Allah yake so zaka yi dole ki kiyaye wannan dokoki da Allah ya shimfida cikin zamantakewa na aure din saboda haka kar ku riƙi ayoyin Allah abun izgili ku tuna ni'imar Allah da ya baku na musulunci da kuma abun da Allah ya taukar na littafin alqur'ani da kuma ku ce ku ce da suke cikin sa kun bihi Allah yana mana yana muku wa'azi ne da wannan alƙur'ani, biyan tashkuru ha bil amali biya, wato ku gode wa Allah, da me za ku gode wa Allah da aiki da alƙur'ani, shi ne kun yi shukuru kenan. Ƙur'ani ya mana wa'azi, ya za mu yi tabbatar da ƙur'ani ya mana wa'azi mu yi aiki da abin da ƙur'ani ya faɗa. Shi kenan, mun gode wa Allah kan wannan ƙur'ani da ya bamu. Kitabun azizun ajizal kalka kullahu, littafi ne gagarau, da ya gagari halitta gaba ɗaya, to ya ba mu shi. Me ya saura sai mu gode wa Allah, ya za mu gode wa Allah, Ƙur'ani ya ce aika za mu yi, Ƙur'ani ya ce a barka za mu bari, shikenan mun gode wa Allah. Sannan mu kula da shi, mu girmama shi, daga cikin girmamawa kar ka ajiye Ƙur'ani a ƙasa, kar ka ɗora wani littafi wanda ba Ƙur'ani ba kan Ƙur'ani, abubuwa da kunce kunce na alkur'ani karka ajiye shi haka shi yasa za ga magabata qur'ani sai sun masa gida sai sun nemi faifai ko abin gwa ka ba za su dingina shi ba sai sun nemi faifai sun yi saboda girmama alkur'ani shi yasa ga yin albarkan abu a cikin lamarin su amma yanzu za ga mutum ya saka shi aljihu ya qur'ani ne a girmama shi a girmama shi a zahirinsa kar a raina shi amma sai ga abubuwa suna faruwa marasa daɗi akan alkur'ani ka ji an riska a garin musulmai cikin biya na musulmai irin abin da ya faru a zamfara shekarun baya qur'ani ana samun sa musulmai a garin musulmai cikin musulmai ana sa shi a cikin toilet bandakai cikin shadda saboda tsafe tsafe da al'umma suke yi qur'ani saboda kar ku dauki qur'ani ya zama abin izgili Allah ya mana wa'azi da shi saboda mu aiki da shi wattaqullah yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a jin tsoron Allah wato da kiyaye duk umurnin Allah kamar da sai na Ali ya faɗa jin tsoron Allah shi ne wato mutum ya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sannan wal wa shukru bil qalil ya gode wa Allah kan duk kadan din da Allah ya bashi wal amru bit tanzil sannan mutum ya aiki da abin da Allah ya saukar wa tidad lil yawmir rahim sannan mutum ya yi guzuri duk ranar tafiya tafiyar tashin kiyama to idan mutum ya yi waɗannan abubuwa shikenan ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wallahu wa'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ku sani Allah wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah tabaraka wa ta'ala masani na kan dukkan komai ma'ana la yakfa alayhi shay'un ba wanda yake buya karkace cikin gida ne ai ba wanda ya sani ina cutar da matana ba wanda ya sani ina gallaza mata Allah ya ce ba wanda yake buya yana sani Allah kuma wa inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran ka in ma wani bai gani ba ta haɗiye ka sa hawan jini ya kama ta saboda yanda yake cutar da ita to shikenan Allah yana sane duk abin da yake mata kuma yana jiran ka a madakata saboda haka ku sani Allah tabaraka wa ta'ala masani ne akan duk abin da kuke aikatawa saboda haka ba abin da ya ainihin gajiyar da shi tabaraka wa ta'ala a za mu tsaya kan wannan saboda dai ayoyi na hukunce hukunce a har yanzu dai akan waɗannan hukunce hukunce ne na saki an da take gaba ma take magana a kai Allah ya riko da hannuwanmu ya karɓa mana ibadunmu ya sanya mu cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lafiya dukkan bukatunmu 他们来了，来了，来了。